ina kasan gudun ke ajiye wannan
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أسلح بلطفه الصالحين وخلع عليهم كلع الإيمان واليقين وحفظهم بعنايته مما يكبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين النبي الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين فأما بعد عباد الله فاتقوا الله سبحانه فاعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلوب فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمتى سلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وصحح ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد ثم توجه القلب ثم توجه القلب إلى ربه بالعنابة والقصد وحسن الانقياد فإن الجوارح كلها تستقيم أن على طريقة الهدى والرشاد فسلاح الجوارح ملازم لسلاح القلوب فاغتنموا يا عباد الله إصلاح القلوب بحسن النية في كل مطلوب فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر ما أقنته القلوب أيها الإخوة في الله أعمال القلوب من أهم الواجبات وعدم القربات فهي واجبة في كل وقت وعلى جميع المكلفين فإذا زال عمل القلب زال الإيمان كما أن سلاح سائر الأعمال منوط بسلاح القلب فإن أعمال القلب هي الأصل وأعمال الجوارح تبع يقول العز بن عبد السلام رحمه الله سلاح الأجساد موقوف على سلاح القلوب وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله إن أصل الدين والأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الزاهرة لا تنفع بدونها ويقول أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبس الملك كبست جنوده فيا عباد الله فاغتنموا لإصلاح قلوبكم أو قبل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا عباد الله أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ومن دعا بدعوته وهدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب وديا الله سبحانه وتعالى da ya kawo mu wannan rana mai tarin albarka ranar juma'a don gabatar da sallar juma'a kamar yadda addinin musulunci ya tsara kamar kowace rana irin wannan ana samun karantarwa da kudubobi daga bakin imam allah ya saka masa da alkhairi da kuma mai gabatar da nasiha kullum muna ƙara maimaitawa wannan tunatarwa ba don komai ba sai don ya zama ta zama mana tsari na tsira duniya da lahira da haka yau wannan kudu ba kamar yadda aka sani ta jawo mana hankali gaba da wani babban fage shine game da gyaran zuciya ya zama cewa dukkan wani musulmi ya tabbatar da cewa babu wata tsatsa babu wani mummunan kudurci babu wani ƙaiƙayi a zuciyarsa wato wani mummunan abu da yake ijiyewa a zuciyarsa wanda zai zama masa sanadiyar hasara duniya da lahira da haka kamar yadda wannan fage yake da faɗi a kan maganan abin da ya shafi zuciya a malamai sun tattara ayoyi da hadisai ingatattu an yi rubuce-rubucen littattafai a kan abin da ya shafi ita kankanta zuciyar ɗan adam da kuma menene aikin zuciya akwai doktor salih al-munajjid ya rubuta littafin silsilati amalul qulub wanda yake kusan a ciki ne bincike na rubuta wannan hudu ba din da sauran wani littafi na abin nan wanda yayi magana ne akan abin da ya shafi fannin zuciya da yadda ake son zuciyar dukkan musulmi ta kasance da haka an kasa zukata kashi uku akwai zuciya wacce ake cewa kalbu mayyit mucacce zuciya akwai kalbu marit akwai zuciya wacce take mai ciwo akwai kuma kalbu salim dukkansu alkur'ani ya faɗe su da siffofinsu da kuma siffofin ma wanda suke ɗauke da su da irin ayyukan da yake bada wani kalbu mai shi zuciyar kafirai da munafukai wannan munafurcinsu ya kai su da babban munafurci akwai zuciya mai ciwo kalbu marid wadda Allah maɗaukakin sarki ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a ita ce zuciyar da take ɗauke da wasu abubuwa na shubuhat rudari da sauran wasu ƙudurce munana akwai kuma kalbu salim ita ce zuciyar masu imani muminai wacce allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa ranar alƙiyama allah ya ce yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha da kalbin salim ranar da dukiya da ‘ya'ya duka ba za su zo a matsayin sun tsaraita wa mutum komai ba sai wanda ya je a gaban Allah da amincacce zuciya wacce take cike da tauhidi wato cike da ta Allah da kyakkyawan ƙudurci da aka yin wa al'ummar musulmi kusan cewa ba wai mun ɗauko ne kacokan kalolin zukatan maganin da za mu yi a kansu ba illa iyaka sai dai an yago wani abu ɗan gaba wacce za a zaburar da al'ummar musulmi game da kula da ingancin gyaran zuciya ɗin ya zamto cewa dukkan musulmi ya tace zuciyarsa ba munafurci ba ƙudurce wani mummunan ƙudurce wanda zai rusa masa imani babu wani ƙudurce wasu munanan tanadi hatta irinsu hasada da ƙulla wani mugunta da makirci da shirya wani tanadi wa wani ɗan uwanka musulmi duka irin wannan ya kamata cewa zuciyarmu ta wofanta daga irin waɗannan abubuwa ɗin da aka yin wa al'ummar musulmi zuciya kowa ya sani in aka ce kawai zuciya a jikin ɗan adam ko da ba a yi wa mutane bayani ba sun san cewa zuciya tana da jagoranci mai girma ballantana ma ita ce ma babbar mai jagoranci a jikin ɗan adam gaba ɗaya wannan shi ne abin da nasi ya nuna da haka kuduba ta fara buɗe mana da godiya ga allah wanda shi ne da tausasawarsa yake tausasawa nagartattun bayi kuma allah maɗaukakin sarki shi ne yake sanya musu cusa musu dukkan wani abu na imani da nusuwa da gamsuwa da abin da yake nagartacce Allah shi ne yake kiyaye bayansa da kulawarsa dangane da abin da zai zama musu muna ya zama musu tozarci to Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka inganta mana zuciyarmu ka tsare ka tsare ta daga dukkan wasu abubuwa da za su zama mana a na rudani ina shaidawa lallai babu wani bisa cancanta da bauta sai Allah shi kadai ba shi da abokin hadawa Allah shi ne mamallaki mai ikon ranar sakamako ranar alkiyama kamar yadda aya ta zuwa cikin suratul fatiha aya ta uku maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin allah shine mai iko gamamman iko ranar ba da sakamako ina shaidawa lallai annabi muhammad bawan allah ne manzan allah ne shine annabi amincacce ina salati da tsira da aminci su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa a ranar ƙarshe bayan haka ya mu bayin allah to mu ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa mu sani cewa abinda fagen tsoron Allah ko abinda tsoron Allah yake gewayawa a kai a ga alamar mutum yana da tsoron Allah ya nashi jikinsa shine yana da alaƙa ne da gyaruwar zuciyarsa gyaruwar zuciyar ɗan adam don haka abubuwa da yawa da muke yi da manufofinmu da ayyukanmu suna da alaƙa da menene abin da zuciyarmu take aiki a kansu kuma shi ne abin da aka ce shi ne gurin da ubangiji yake kallo kamar yadda hadisi ya tabbatar shi ne gurin da allah yake kalla zukatanmu Allah yake kalla da haka komai an seta na duk wani abu nagartarsa yana da alaƙa da abin da ya fito daga zuciya ne don haka wannan hadisi wanda yana cikin sahihul bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa lalle a cikin jiki akwai wata tsoka in har ta samu inganci ta inganta to dukkan jiki ya inganta in kuma ta samu ɓaci ta ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan tsokar ita ce zuciya ita ce zuciya kaga dai yanayin aikin da harshe yake ko wasu gabai to gaba ɗayansu ba su kai suna suna abun nan ne suna ƙarƙashin zuciya ne duk wani abu da za su yi suna ƙarƙashin zuciya ne don haka kudu ba take cewa a duk lokacin da zuciya ta samu inganci ta tabbatar da imani ta yarda ta nusu ta gamsu da Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa ta yarda da mala'ikun Allah Allah duk wani abu da Allah ya ce ya samar da shi ga tsarinsa ta yarda littattafan Allah ta yarda manzannin Allah ta yarda da su ranar ƙashe za ta zo ta yarda da wannan ta ƙudurci ta kuma yarda da tsarin da Allah ya tsara a kan rayuwar ɗan adam na alkhairi da kuma na sharri wana da abun da yake na daɗi na farin ciki da abun da yake kuma na rashin daɗi duka ta yarda da wani to shi duk zuciyar da ta zamto cewa ta yarda da wannan to wannan ya ce hakan zai inganta ne da sani da da kuma kyakkyawan ƙudurci sannan kuma zuciyar mai ita ya fuskantar da ita zuwa ubangijinsa da komawa ga ubangiji da manufa da kyakkyawan jayuwa ga allah akan dukan wasu al'amura in uwa al'ummar musulmi sai isa a yanzu abubuwa da yawa gaskiya mu dinga tuhuman kanmu akan wasu abubuwan da muke yi anya zuciyarmu ta tsaya ta tsarkaku daga wasu abubuwa waɗanda yake ana buƙatar cewa duk wanda zuciyarsa take tsarkakekkiya za a ga cewa yana yin wasu abubuwa wanda yake ba a samun matsala akan wayannan abubuwan sannan zuciya ita ce za ta dinga take ma kai kawo akan abubuwan da ka aiwatar da abu ko karka aiwatar da shi da haka ma ake cewa ita ce can kututun gurin da a mahalicinmu yake kallo da haka ba a damu da hoton jikin mutum ba gaggar jikinsa ko cewa shi fari ne ko kaza ne a kudinka matsayinka duka ba shi Allah maɗaukakin sarki ke dubawa yana duba menene ƙudurcin zuciyanka menene kuma a abin da yake girin aikinka ya tafi aka isa shaf usaimin a cikin tafsirinsa tafsirin juzo amma da ya zo a gurin cikin suratul adiyat aya da take cewa afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur shin mutum shi baya tunani ne baya la'akari da ranan da za a fito da waɗanda suke cikin kabari a bayyana abun da yake cikin zukatan mutane ƙudurcin mutane wani irin aƙida ka ƙudurci da mai wani irin aƙida ka rayu da shi to akwai damuwa in mun duba yadda mutane suke fahimtar addini tare da cewa ana iya bakin kokari wajen karantar da al'umma yadda tsarin addini yake addini ba shi da yana da sauki Allah ne ya ce addini sauki ne da shi manzon Allah ya ce addini sauki ne da shi kaga ba wani wanda kuma zai zo ya ce mana addini yana da wahala ƙarya ne da haka in kaga duka kaga wuyan abu to sai ɗan ya riga ya yi rinjaye a kanka da haka zuciya tana da matuƙar muhimmanci wajen inganta ta haka a cikin suratu ɓari shek usaimin lokacin da daidai wajen da ya zo fassarar ayar yau matubulas sara'ir yau matubulas sara'ir menene kalmar tubulas sara'ir shine ranar da za a bayyana ɓoyayyen abu ma'ana sai ya ce abun da yake cikin zukatan mutane ƙudircin da yake cikin zukatanku manufofinku don me don wace manufa kuke abu suka Allah maɗaukakin sarki za a ga sakamakonsa a kan wani da aka yi wa al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi mu riƙa kyautata mu tsarkake zuciyarmu mu gyara zuciyarmu kuma mu yi fafutuka a kowane lokaci wajen cewa mu ga zuciyarmu tana tana samun inganci a dukkan al'amuranta yake cewa su gabbai gaba ɗayanta tana tsayuwa ne akan hanyar shiriya da kuma hanya ta daidai in me in an samu zuciya ta tsaya gyaruwan gabbai yana yana zama a dawwamamme ya ɗore in an samu cewa zuciya ta ta samu inganci ta samu ta samu wato tsafta da haka kudu ba take cewa ku ribaci ya ku bayan Allah ku ribaci ku yi fafutuka wajen gyaran zukatanku da kyautata niyya akan dukkan wani abin da kuke fafutuka duk abin da za ku iya zamta cewa akwai kyakkyawan manufa akwai kyakkyawan niyya akwai yinsa a bisa tsarin shari'a a sai mala ya kawo wannan hadisin yake cewa domin allah maɗaukakin sarki bai duba cewan yaya tsarin hoton jikinka yadda tsarin da allah maɗaukakin sarki ya halicce ka kai fari ne baki kai yaya ne kai sisira na kai menene da sauransu sannan wanda irin aiki ne kake gudanarwa allah yana duba mai ma aka na tulkulu abinda zuciya take ta take sakawa take ijiyewa abinda zuciya take take take kudurcewa da haka da yawa kaga ana samun matsala kaga cewa mutum yana amsa sunan musulmi amma kuma a zuciyarsa ba haka bane mutum yana cewa ya fahimci addini ya fahimci sunna amma a zuciyarsa ba haka bane ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين daga cikin mutanen wanda suke cewa sun imani da Allah sun yadda akwai ranar ƙarshe amma gaskiya ba haka ba haka Allah ya fara yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada haka Allah madaukakin sarki ya fara to wannan akwai abin tsoro a ciki da haka kudu ba take cewa ya ku yan uwana a musulunci ayyukan zuciya suna daga cikin abun da suke da abu na wajibi suna daga cikin mafi girman abun da ake neman kusanci a wajen Allah da su a kowane lokaci akan kuma dole ne akan dukkan mukallaf yanzu akwai abubuwan da gabanka ba za su iya ba amma da zuciya hekar ya aljanna wasu ayyukan ma da yawa ma ba za su yi ma ba amma sai ya sa ba aikin da yake saurin tara wa mutum lada irin abu da ya fito daga cikin kudircin zuciyanka akwai da yawa waɗanda yake wasu gabbunansu ma ba sa yin wani aiki da su kawai allah yana la'akari da aikin da suka yi da zuciyarsu kuma ka gansu a katafaren gidaje ko a gidan wasu manya-manyan gidaje ya sa akwai mutanen da za su ga sun tashi sun fi wasu yawan abubuwa na ibada amma kuma saboda tsiriri ne abin da ya tun da ya taso daga asas ginshikin zuciyarsu abin da suke su suke dorawa a kai da wannan abin da suke wani ma ba zai samu komai ba ma saboda zuciyarsa babu wani kudurci mai kyau a ciki cewa yayin da aka ce zuciya a aikin zuciya ya gushe to imani ya gushe kamar yadda gyaran ragowar ayyuka suna ɗamfara ne suna naɗe ne da cewa sai zuciya ta sai an samo shi daga zuciyar mu yake cewa domin lalle ayyukan zuciya shine tushe kuma ayyuka na gabbai suna bin aikin zuciya ne ayyukan gaɓe suna bin aikin zuciya ne don gaskiya da yawa mutane suna gani kun san yanzu wannan ma'aƙi da mu haka muke ya ce mutum ai yana sallah ai yana sallah ai yana kaza to yaya yake akwai mutane da yawa masu shiga musulunci ko ba su fahimci ba su fahimci menene musulunci ba sun zo da wasu mummunan kudurcin da suka shigo da shi da kafirci suna ci gaba da yi amma ana ce musu wai suna sallah suna sallah suna kaza saboda sun zo sun samu wasu masu ma haka suke suke yi suna sallah kuma wani ma sallar ta san ka duba ma ba wai yana yin ta ne a bisa tsarin shari'a ba to gaskiya wannan magana ce dai guda ɗaya ta gaskiya a wannan babban malamin Izzu bin Abdussalam yake cewa gyaran jikunan mutane tana tsaye ne akan gyaran zuciya haka gyaran jiki ya tsaye ne akan me ai bacin jiki yana kan bacin zuciya ne in zuciyar mutum ta ɓaci to wannan ma fassar wannan hadisin da makaranta ne wanda imam bukari ya fitar da shi wanda wannan hadisin sananne ne ga dukkan duniyar musulmai sun san wannan hadisin don malamai suna karantar da shi a shekul islam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullah yake cewa lalle tushen addini shine al'amuran da suke boye ma'ana abun da yake zuciya ta kudurce na daga ilimi aiki domin ayyuka na fili ba ta amfani ba tare da wannan ɓoyayyen abin da yake zuciyar mutum da ka ɓoyayyen aƙidarka ɓoyayyiyar aƙidarka da ita ce sakamakon ka zai kasance da ka kaga akwai mutane da yawa yanzu haka ce wani wata irin aƙida wani bai san menene ake nufi da aƙida ba in fa aƙidarka ta yi daidai da ta alƙur'ani duk mutumin da ya ce ai kai kuma yanzu mutane abin da suke yi shine in dai za ka kudurce a ga kana da tsintsar aƙida ba ka shirka ba ka bidi'a ba ka tsafi ba ka zuwa gidan boka da sauransu ce wannan aƙida a wajensa ta to Allah ka azurta mu da wannan aƙida wannan ita ce aƙidar ba ka bar wa'ancan amma masu rigar laya kuma wai da sunan ahalin sunna a abu huraira yake cewa a zuciya jagora ce ita ce shugaba gabbai rundunanta ce in dai har shugaba ya inganta to lallai rundunoninsu za su inganta allah ka inganta mana shugabanninmu in aka ce shugaba ya zama ɓacacce to ragowar mabiya haka wani laraba suka ce idza kana rabbul baiti biddufi dariban khashimatu ahlul baiti kulluhum raqas an ce in ga mai gida ya rufa ganga yana kada to me ya cancanta iyalansa su tayi yaya da mata su yi takarawa tun daga shugaba da ganga ma'ana ga jagora da ya rufa ganga yana kadawa to ya kamata sai a kama takarawa kurba take ce mana ku ribaci gyaran zuciyarku kafin ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da kubtacce zuciya Allah ka azurta mu da amincacce zuciya Allahumma izza al-islam wal muslimin wa zilla al-kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al-mu'minina al-muwahhidin kuma ila a'da as